أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن صحبه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أحد بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأبواب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباسي واللي في كتاب خاشف العلباسي الشيخ الصيد إبراهيم الياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu dama da iko ya kaddarta muka sake dawowa karatun wannan littafi namu na Awdahul Masalik ila Alfiyat ibn Malik na babban malami al-Imam al-Allama Ibn Hisham al-Ansari wanda bayan dadewar lokaci tun tafiya hutun azumi dai Allah bai kaddarci mun sake dawowa wannan karatu ba sai a wannan rana inda a wannan zama shine zai zama zama na goma sha hudu shine zai zama halka na goma sha hudu a wannan karatu inda za mu tashi in a littafi ne masu bin mu za mu tashi shafi na talatin ne in ya zama littafin irin wanda ke da tahqiqin Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Abdulhamid ne inda babin da malik ce haza babu sharhi al-muqrabi wal mabni yawa in a PDF ne kuma shafi ashirin da tara. kar kuma yan ma yan uwa su manta cewa mukan bibiyi wata nukuta haka idan mun ga wani ta'aliki a ƙasa wanda zai zama to muhimmin jiddan to muna komawa kan shi mu dan duba shi saboda ƙarin samun fa'ida mawa yan uwa to in ga mun tsallake wani ta'aliki haka sai in ya zama to muna kallon babu wata fa'ida da za a samu a ƙarƙashin shi Mala ce, haza babu sharhi al-muqrabi wal mabni. Wannan babi ne da zai mana sharhi akan kalmomin da suke ababen yi mawa likirabi da kuma waɗanda suke waɗanda suke ababen ginawa aba waɗanda ake mawa likirabi da kuma waɗanda suke ginannu mala ce allismu shi suna darbani iri biyu ne kala biyu ne kawai mu'rabun akwai abin yi wa li'irabi mu'rabun in ismul maf'ul ne ma'ana abin yi wa li'irabi wanda li'irabi ke shiga mushi ake mai li'irabi وهو الأصل وهو الأصل shi li'irabi shine asali ga sunaye shi li'irabi shine asali ga sunaye wa waɗannan zamiri nan ya koma ga asal ya koma ga shi ma'anar li'irabin na mana wa huwa mana ai al-i'rabu huwa al-aslu shine asali ga ainihin sunaye sunaye su asali a gare su ai musu li'irabi wai samma ana kuma ambatan shi shi suna suna wanda ake mal irabi ana ambatan shi a ce mai mutamakkina matabbaci ma'ana ai karta makkana fil lisiyati ya samu tabbata a cikin sunan taka shi sa har ake mai irabi ma'ana bai yi kama da da da, da harafi ba ballantana a gina shi bai yi kama da da, da fi'ili ba ballantana a hana shi sarrafa to wannan shi ne ana ce mai mutamakkinan bayan bayan mu'uraban wa mabniyun sannan akwai kuma abin ginawa wa mabniyun wa huwa alfar'u shi yin gini ga suna reshi tunda mun ce yin lirabi shine asali to shi gini ai kaga ya zama reshi kenan dan ba zai zama asalai guda biyu ga abu daya ba shi yin bina'i reshe ne tunda gini ya zama to shi ai yin lirabi ya zama asali to shi yin gini ma'ana gina suna ya zama to mabani reshi ne wai ma ana ambaton shi suna mamani ana ce mishi ghaira mutamakkinin ba matabbaci ba ma'ana bai samu tabbatuwa irin tabbatuwan da suna mu'urabi ya samu a cikin sunan takawa shi sa ake ce mai ba matabbaci ba saboda yana da ainihin wasu dalilan da bai samu tabbatuwa cikin suna ba na'am to gashi nan sai mu koma lamba na ɗaya kamar yadda muka faɗa lamba na ɗaya ne kai ma a wajen ta'alikin na gago? Na biyu ne? To, lamba na ɗaya a littafi, ma'ana lamba na ɗaya wajen ta'aliki a ƙasa kenan, a PDF kuma lamba na biyu. Mana ya ce, Hazan lazi tuƙayyiduhu ibaratul mu'allifi. Wannan wannan abin wannan bayanin da ibarar mawallafin littafin nan ta mai kaidi ma'ana ba ta idlake shi ba ta dabai ta takai ta takaice shi menene ma'ana min annal lisma na daga cewa shi suna munhasirun ya takaitu ne fi hazainin nau'aini a cikin waɗannan nau'o'in guda biyu kawai ma'ana al-mu'rab wal mabni ma'ana abinda ake mal irabi da wanda ake ginawa wannan kaidin na malam da ya yi cewa suna iri biyu ne kawai shine ma'anan kaidin da ya ce maka suna kawai iri biyu ne al-ismu darbani ya ce maka daga mu'rabi sai yayi mabni to wannan kaidin shi Muhyiddin Abdul Hamid ya ce huwa sahihul ladhi alayhi jamharatun nuhati min al-kufiyyin wal basriyyin shine daidai shine ingantaccen magana huwa sahihu shine ingantaccen magana mana huwa al-qawlu sahihu saboda sahihu aina shine da aka shafa manutun shi huwa sahihu shine zance ingantacce allazi wannan da alaihi jamharatun nuhati mafi yawan malaman nahau mafi yawan malaman nahu suke kan shi min al-kufiyina daga malaman kufa wal basrini bal basriyina da malaman basara shine abinda suke akai wa zahaba ba'dun nuhati wasu sashin malamai sun tafi ila annal mudafa cewa sunan da aka raba shi mana annal lismal mudafa sunan da aka raba shi ila ya il mutakallimi zuwa ga ya in mai magana akan kan shi na hau kamar ka ce abi baba na ai kaga kai ne kake karaba baba zuwa gare ka dole zaka sa ya unni a karshe ko wa akhi ko dan uwana wa gulami ko yaro na wace wa qismun salisun wai shi kashi ne na uku saboda ga suna iri uku ne wai kashi ne na uku la la mu'rabun wa la mabni wai ba mu'rabi bane ba mabani bane wai suna ce mai hissiyan wai ke bantu ya ke bantu daga barin can ya ke bantu daga barin nan to wannan magana malam ita ce zai maraddi a nan wai ba mu'rabi bane ba mabani bane sai muhaidin ce amma annahu laysa mu'raban wai amma annahu bisa dalilin cewa shi ba mu'rabi bane fali annahu mulazimun bi harakatin wahidatin saboda shi ya lazamci harka guda ɗaya ne ya ma'ana ya lazamci wasali ɗaya ne kawai wahiyar kasaratu shi ne kasara ko da yaushe kawai shi kasara ake mushi ane mai kasara ne wannan ne yasa ya zamanto ba mu'rabi ba ba kuma mabniyi ba wa huwa al-kasratu shine kasara dan haka ya zama ba mu ba mu'rabi ba ba mabni ba wa amma annahu laysa mabniyan amma fa su cewa wai shi ba mabni bane ba wai fa annahu saboda shi sunan da aka raba zuwa ga ya in mai magana akan kanshi lam yushbihi al-harfa ai bai kama da harfi ba saboda shi kuma suna dole sai yayi kama da harfi ake gina shi to shi ne kama da harfi balan sana ce mabni shi ne bai shi kuma ya lazamci a haraka ɗaya ma'ana wasu dai shine kisra don haka shi mu'rabi kuma ai bai lazamtar harka ɗaya to wannan shine hujjan su sai malam cewa hadha kalamun ghairu mustaqimin wannan zance ne ba ba madaidaici ba ba madaidaicin zance bane bal huwa min naw'il mu'rabi yana cikin nau'o'in mu'rabai ne sunan akaraba zuwa ga ya ya in kai mu'rabi ne wal harakat wasulsulan shi muqaddaratun ababan qaddarawa ne alama qabla ya'i abin da ke kafin ya'in mai magana akan shi idan ka ce haza abi to marfu'i ne da damma a qaddartawa akan ba mana amin zuhuriha istidlalul mahall bi harkatil munasabati kawai wannan shine in ka ce ra'aytu abi mansubi ne بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة هكذا أنك هذا نظرت إلى أبي شما مقربيني مجروريني دا, دا, دا, دا كثرة مقدرة أبا قدرة أبي صاحب اللي كافي ياء المتكلمين سما abin da yana bayyana ta ishtigalul mahalli bi harkatil munasabati wannan kasar da sai suke yanzu ba isa ce ta wajen ba wannan kawai shi mala ce alama qabla ya ilmu takalli misla taqdiri haka mun kwatan kwatan da yadda ake kaddarta ta ala akhir al-ism al-maqsuri a bisa karshen suna maqsuri ko suna maqsuri ba shine sunan da karshen shi zama to kullun kullun kullun alifin bane kaman asa sai aka haza asa ra'aitu asa nazartu ila asa duk harfan kaddarta su za ka yi ba wanda ya ce wannan mabani ne ya yi to in dai wancan bai zama mabani ba wannan ma ba lallai ba dalilin da zai zama mabani muna tare to shine haka nan wa ala akhir lismil manqusi haka nan a bisa karshen suna manqusi shine wanda karshen shi zama to kullun ya ko kullun ya kullun ya wanda abin da ke bayan yake da kisra kuma lai cewa mani abin da ya hana min zuhuri hana daga bayyana ita wannan harakar ma'ana rufu'a din in marfu'i a halin raf'a ko nasba a halin nasba ko jarra a halin jarra din wujud wujud wal mani min zuhuriha wujud harakatul munasabati liya il mutakallim shine samuwar samuwar wasalin nan da yake mai dacewa ga ya'in mai magana akan shi wa hiyal kasara ita ce kasara kasara ita ce take dacewa da ya'i ko to wannan ne hana ya bayyana amma mu'rabi ne ba mabaniyi bane ba to sai mu koma sama muna mun koma cikin nassin littafi kenan yanzu ko malai ce wa inna ma yubna al-ism ana gina suna ne iza ashbaha al-harfa a lokacin da ya kama da harafi dukkan muhakkikai daga cikin malaman nawo sun tafi akan in dai kaga an gina suna kawai sai dai yayi kama da harafi cikin nau'o'in kama mabambanta da suka kawo amma gina suna yana karkashin yin kaman shi da harafi ne idan ya kama da harafi ta wata fuskar da ke cikin fuskokin kamanceceniya to wannan sai ja mai gini kamar yadda ake gina harafin na suka ce ya ce wa ina ma yubna lismu ko za ashbaha alharfa wa alwa'u shabahi salasatu nau'o'in da shi suna yake yin kama din da harafi ta fuska uku fuskoki ne guda uku to duk irin fuskar da duk irin fuskar da ya yi kama da harafi ta wannan fuskar to zai ja mai gini ga sunan za mu karanta wasu daga cikinsu saboda darurar lokaci na so karatu mu riga dan jan shi da yawa to idan ya zama to akwai wata mas'ala sai mu dan yi gurgurdan abin da ya wani tunda littafin in ba mu riga yin shi da yawa kuma mu sani shi ne za mu gaba ba gurgudu za mu riga dan jan shi da yawa tunda kuma gashi a taskance idan mutum na da buƙatar komawa don fahimtar wani abu zai iya koma cikin karatun kuma gama kuma nan ban waya dai da ake badawa ta ce ahaduha ɗaya daga cikin fuskokin kamar da suna ke yi da harafi ya ja mushi gini a shabahul wabi'iyu kamanceceniya ta ajiyewa yadda aka aji harafi cikin irin kala ko kamar da aka aji harafi kawai shi kenan sai suna kuma sai zo shi ma sai a gan shi cikin irin wannan kala ana tare wa babituhu abinda ke tattare maka shi ya baka damar fahimci shi da kiyaye shi mana shi ne dalil abinda zai tattare maka abu in dai ka ga wannan abin to ka fahimci ya tattara dukkan dalilin da ke karkashin wannan abu sai ce maka to shine an ya kuna lismu ala harfin suna ya zama to akan harafi ne gashi suna ne amma harafi ne dal jallin jal au harfai ni ko ya zama to akan harufa guda biyu jallin jal gashi suna ne amma kuma akan harufa guda nawa biyu kawai. Ga ta'aliki nan, na nawa ne a naka na PDF? Ta'aliki na uku a PDF ni kuma a littafi ne ta'aliki na biyu. To sai mu koma kan shi can ƙasa kenan. Mana ce, sawa'u, wannan kamanceceniya da harafin daidai ne a kana tsarin harfai ne, shin na biyun haruffan guda biyu, na biyun haruffan nan guda biyu tun da mun ce suna ya zama suwa ajiye shi akan harafi daya ko kuma harufa nawa ko kuma harufa biyu to daidai ne bayan waɗannan harufan guda biyu muna tare a kana sanin harfai ne harfa ne shin na biyun harafi biyun ya zama to harafi da daga cikin hurufin lini alifun ko wawun ko yawun su ne da hurufin lini to harafin haka yake shi da sunan ya kama da shi ana tare am lam yakun ko kuma bai zamanto harfin lili ba ɗaya daga cikin haruffan da shi sunan da ya kama da harafi ma'ana suna mai harafi biyu kawai ba ni ne saboda kasancewar shi haruffan shi guda biyu ne shin cikon harafin ma'ana na biyun kenan harfin lili ne kamar alifin ne a ƙarshen ko ko ya'un ne ko ko wawun koko ba harafin lini ba ne ɗaya daga cikin hurufin hijaiya ne in ka cire waɗancan guda uku kawai shi ne da yi koma wane ne ala rajihi bisa zancen da yake mafi wanda zance mafi rinjaye kaga akwai wata magana kenan da ta ce ba haka ba to wannan zancen da shi ya fi rinjaye ana tare fa ma kana sanihi harfa linin wanda ya zamanto na biyinsa harafi ne na linu ma'ana ya'un ko alifin ko wawun min al-hurufi na daga harfu ne min al-hurufi na daga cikin harufa shine mislu ma wala ma'ana ai ma harfi ne ko da akwai ma harfiya dai misali kaman ma annasiya kaga harfi ce ai to yanzu harafin ta da biyu ai harfu ne ne alifun ne ko wala ko kuma la la wanda take harafi ce ita ma sannan kuma harafinta na biyu harfin lina ne dan alifin ne ko ba ka ba wa min al-asma'i al-mushbihati ko kace al-mushabbahati dizai in kace al-mushbihati ma'ana ita ce da kanta ce kaman kenan ko idan kace al-mushabbahati a bar kamantawa ko ismul maf'ul ومن الأسماء المشبهة لها هو المشبهة لها yana daga suna wanda take yin kama da wannan madin misuluna kamar na na suna ce amma harfin ta da biyu harfi ne ne ko ba gaba wa ma kana sanihi gaira harfin linin min al-hurufi abinda na biyun shi kuma ya zamanto ba harfin lini ba na daga cikin haruffa misalu hal wa bal wa kat hal bal kat harfan su na biyu harfa ne amma harfan su na biyu ba harfun lini ba ne ba ba alifun ba ne ba a amene ne wannan lamun ne ita ma bal lamun ne kar kuma dalun ne wa min al asma'i al mushabbahati laha na daga sunaye wanda za a kamanta ta da waɗannan haruffan ko kam kam suna ne kuma mabni ne kuma harfin shi na gaba na ƙarshe ba harfin ne bane mimun ne haka nan man man suna ne shi ma harfin shi na biyu ba harfin ne bane ba ana tare imam muhaidin abdulhamid ya ce wa da ash-shatibi imam ash-shatibi imam ash-shatibi dai wannan mai littafin qira'a imam ash-shatibi dai wannan ba maliki malami ne bujimi a nahau yana da sharhin alfiya kai mujallaji goma eh to yayi da'awa anna asala wad'il harfi wai cewa asalin ajiye harafi a larabci an ya kuna ala harfin wahidin ya zamanto akan harafi kwaya ɗaya kawai wai asali kenan au harfai ne ko kuma in bai zamanto harafi ɗaya ba to zama to harafi biyu ne sani ima harfulini kuma na biyun su dole ya zama to harfulini sai malam ya ce mai wa huwa khilafu ma yarahu almuhaqqiquna wannan sabanin abin da sakankantattu a cikin ilimi suke gani ne wannan bai daidai da abin da sakantattun malamai bujumai a fagen ilimin nahawu suke gani ba ba shine ra'ayin ma'ana ra'ayi wannan ma'ana ra'ayi ba na ma'ana ma'ana ba shine ra'ayin mu hakikai daga cikin malaman na ba muna tare to za mu koma sama kenan ko yanzu za mu koma cikin nassin littafi malam ce fal awwalu na farko a cikin sunayen da suke kan harafi daya ka ta'i kumtu kaman ta'in kumtu ta din na ai suna ce kuma akan harafi sai saboda kumdin fi'ili ne ya shi nan ko fi'ili ne ma to din shine ainihin sunan mala yace fa innaha shabihatun to ita ta fai kama binawi da kwatan kwacin ba'il jarri ba'in da take yin jarra to amma anan sai ka ce amma fi halatul kasr kenan ko a lokacin da aka yi masa din kisra ya ne masa kisra in mace ne za ta ci kumti to a lokacin kaga sai ta yi kama da da bayan jarra ko wala ne har ila yau ta yi kama da lamin jarra amma a lokacin shi ma da ya jarranci suna zahiri sauran yin jarranci lamiri fasa a kimai lahul mulku wa lahul hamd lamin ce ta jarra amma sauran lamiri aka sa a gabanta fata ake amma idan ka ce lillahi ba lillahi ma fi samawati ai kaga lamin kisra akan wuta to a halin jarra kenan a halin jarra kenan ta in ta yi kama da waɗannan haruffan a halin jarra a wa wawil atafi sannan ta yi kama da wawil atafi shi kuma a halin fata in kace kumta shi ma wadin aiwa ake cewa ko wa fa'ihi ko ko fa'il atafi ita ma fa ake cewa da kala zaidun fa amrun to shi ma a lokacin da kai mata in kace kumta ta yi kama da wawil atafi ko kuwa fa'ul atafi wasani harafi na biyu wanda ya kama da wanda wasani suna na biyu kai suna na biyu wanda ya kama da harafi kuma yake da harufa guda biyu shi ma kana kamar faɗin kana kamar na cikin faɗin ka min kumna kana kamar na din nan min kumna cikin kumna kum din ai shi fi'ili ne ma bi na din shine sunan ga yanan harafi biyu ne da nun guda da alifin a ƙarshe ko fa innaha to lallai ita shabiyatun ta yi kama binahwi da kwatankwacin katwabal to gaskiyar magana da malan nan cewa da madala da ya fi zamantowa al'asam saboda aina din harafin ta na biyu na limi to karfa da mala ya ba misali da ita balfa to da ya kamata ya ce kamar madala da ya shi gaskiya an fahimci me da ke nufi nan yawa ya buga nan misalin ya sa ma da lada ya shiga jiya to wannan shi ne alkamalu lillahi haka ne to malam sai ya ji kaman wani zai yi itirabi ya ce ah to idan kun ce suna an gina shi akan haruffa biyu an an an aciye shi an aciye shi akan haruffa biyu dole a yi mai bina'i to me yasa kuma ake musu sunaye ga su suna kan haruffa biyu kuma ake musu lirabi ya ji kaman wani zai mai wannan yi itirazi to kafin yi itirazin ga amsa wa inna ma uriba nahawu abin wa akhi dalilin da ake yin li'irabi mawa irin abu da aku ga su kuma a zahiri suna kan harufa biyu ne abin harafi biyu ne akhin harafi biyu ne sai ce li da'afi shabahi saboda raunin yin kamansu da harafi da raunin yayi kamansu da harafi yana da rauni mai yasa bi kaunihi aridan saboda wannan kaman bujiro musu yayi ba asalin su ba agabta ba man kace abu arji to yazo ya sa ne abin ne saboda wani dalili ba haka yake ba asalin sa shine aridi dalili yace fa inna aslahuma asalin su abawun wa akhawun abun asalin sa abawun akun asalin sa akhawun me yasa muka ce asalin su kenan ce bi dalili abawani wa akhawani dalilin a tasniya abawani ake cewa a tasniya akhawa ake cewa to a tasniyatu taruddu shay'i ila aslihi tasniya tana maida abu zuwa ga asalin sa to wannan tasniyar ce ta samu gane a shi asalin abun abawun ne asalin akul akhawun ne to mala amar za mu tsaya nan kasancewar da nuna na ce ma akwai maulidi zan dan je gidan dan shida hayin dan leka wajen maulidi alhamdulillah wannan shine karshen karatunmu na goma sha hudu a wannan littafi na Abubakar Masalik ɗan uwanku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan kana sabon garin Zaria Kaduna State a faɗa ƙasa Najeriya namban waya ko WhatsApp don kira ko tambaya shine 08024366115 Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh